شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad a nan anguwa ta Site Dipte birnin Niamey da muke gabatar da karatun littafin Bulugul Maram a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin babul ghusli wa hukumil junubi babin yi bayani akan wanka da kuma hukuncin mai janaba a yau za mu tashi hadisi na bakwai a cikin wannan babin za mu je kai tsaye kenan maliki cewa wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'idin al-khudri Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن الله سيرا دا أمينكن الله سكارة تبتا أغريش ياتي غسل يوم الجمعة وانكران الجمعة واجب على كل محتلم واجبين أكن كون بالغي أخرجه السبعة متنبكوي سكه تردشي kenan wannan hadisin kai sai abin da yake nuna muna wankan juma'a dole ne akan wa akan kowanne muhtalim waye muhtalim shine baligi wanda yake da hankali kuma alama ta balaga ta zo masa to kina haka za mu tai akan wannan hadisin karara manzo Allah ya ce wankan juma'a dole ne ga kowanne baligi to mu zo hadisi na ƙasa gare shi sai mu tattauna dangane da wannan mas'alar ta wankan juma'a mali yake cewa وأن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أن كربو دقى سمرة بن جندب يدر الله تكارة تبتا أقريش ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله سيرا دا أمين الله سكارة تبتا أقريش ياتي من توضأ يوم الجمعة دوان دي وانكاران الجمعة فبها ونعمت تماد الله ومن اغتسل kenan wanda yi arwalla ranar juma'a fabiha wa ni'mat to madalla ya isar masa wa man ightasala amma wanda yi wanka fal ghuslu afdalu to wanka shi yahi dacewa rawahu al khamsa mutum biyar suka hutar da shi wa hassanahu tirmidhi al imam tirmidhi ya ingantar da shi jayyid kenan wannan hadisin samura yake cewa manzo Allah ya ce wanda yi arwalla ranar juma'a to madalla ya isar mishi arwalar da ya ta isar mishi amma wanda ya wanka to wankan shi ya dacewa an gane da ke ko wannan zai nuna maka hikima ta wannan malamin farko sai ya fara maka da hadisin da yake da bayan yake bayanin dole ne a yi wankan juma'a daga baya sai ya kawo maka hadisin da yake nuna cewa a'a ba mi bane ba dole bane an gane da ke ko wannan yana ɗaya daga cikin qawaidu jam'il adilla ka'idodi na hada hadisai wanda suke da alamun cin karo kunga a wancan hadisin dole sai an yi wannan hadisin kuma idan mutum ya arwala ta isar masa amma dai wankan shi yayi kenan sai nuna kai tsaye wankan juma'a menene mustahabbi ko wancan yana wajibi dama ka'ida suke cewa me yake da suna al'amru yaqtadi al-wujub ko illa bi qarinatin tusrifuhu min al-wujubi ila an-nadabi idan manzon Allah yace ayi kaza yana nufin dole sai an yi sai da wani dalili da yake nuna a'a dole nan wace iri ce domin dole kala biyu ce an gane da kyau ko akwai alwujubu bil jazmi sannan kuma alwujubu bi ghairil jazmi cewa abu dole ne ba tare da an karfafa ba da cewa abu dole ne tare da karfafawa an gane da kyau ko kenan shi mustahabi shine abin da aka ce kai amma kuma dan baka yi ba za a baka zunubi ba amma da za ka yi ne da za ka yi da za a baka lada shine mustahabbi ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu abinda ake ba wanda yi lada wanda ya bari kun ba za a bashi zunubi ba an gane da kyau ko kinan kai tsaye wannan hadisan suna nuna mun da cewa wankan juma'a mustahabbi ne kuma har a wannan zamanin da muke ciki akwai malaman da suka ce akan cewa wankan juma'a dole ne an gane da kyau ko akwai da wanda suka ce akan dole ne in kai sallar juma'a ba kai wanka ba to wankan ka bai yi ba kenan kun ga wannan ra'ayi ne marjuhi an gane da kyau ko wannan shine kenan magana mafi inganci wankan juma'a mustahabbi ne idan kai zaka samu lada domin ka girmama ranar ta juma'a sannan kuma me yake da suna ba za ka cutar da mutanen da kuke sallah tare da su ba domin a farkon musulunci manzo Allah bai tsananta akan wankan juma'a ba to daga baya ne sai manzo Allah ya tsananta akan wankan juma'a dan saboda akwai wanda za su hito daga gona wasu daga kasuwa suna hitowa kawai sai su yi masallaci kai tsaye to kun gani musamman a wancan lokacin da ruwa ba ba isashi bane kasancewar kuma a zamanin lokacin kayan sawa hwata ce hwata kuma idan ta yi danyi mi take yi wari take yi to dalilin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta musu akan mi akan mutum idan zai zo masallacin juma'a yayi mi yayi wanka wannan shine kenan insha Allah ah sai hadisi na gaba maliki cewa wa an ali radiyallahu anhu qala an karbo daga ali yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yuqri'una alqur'ana yana karantar da mu alqur'ani ma lam yakun junuban matukar bai kasance da janaba ba rawahu al-khamsa mutum biyar suka hutar da shi wa hadha lafzu tirmizi wannan lafazin na al-imamu tirmizi ne wa sahahahu kuma ya inganta sa wa hassanahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya ingantar da shi wannan hadisin me yake nuna muna ina namun da cewa ashe baya halatta mutum yana da janaba yami ya taba alkur'ani domin abin da ya shahi karanta alkur'ani shi wannan magana mafi inganci shine ya halatta kana da janaba karanta alkur'ani to amma taba alkur'ani kin shine wannan wanda baya halatta to kenan yana daga cikin girmama alkur'ani idan kana da janaba kada ka taba sa hatta ma karatunsa ma an yi so kada ka karanta kin malamai suka tattauna me hikimar da yasa aka ce idan mutum yana da janaba ba zai taba alkur'ani ba kuma ma karanta sama an so kada ya karanta suka ce dan saboda abubuwa guda biyu ne na harko dan saboda girmama alkur'ani na biyun kuma dan saboda a tilasta maka kaje kai me kaje kai wanka dan kada ka tsaya da mi kada ka tsaya da janaba domin duk wanda ya damu da karatun alkur'ani in dai har ya san da cewa sharadin alkur'ani ne sai kana da tsarki kenan wannan zai tilasta sa idan ya shiga hali na rashin tsarki ya mi ya yi ƙoƙari ya ce ya yi tsarki sai hadisi na gaba wa an abi sa'idin al-khudri an karɓo daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayan ku ya zo ma iyalinsa ma'ana ya sadu da iyalinsa ثم أراد أن يعود سنن يسو يكوما فليتوضأ بينهما وضوءا تيي أرولا أتكانين سو أرولا رواه مسلم مسلم يروي توسا زاد الحاكم الإمام حاكم يكارا فإنه أنشط للعود بمن ونن يا هسا نشاد كوماوا wannan hadisin kenan Abu Sa'id yake cewa manzo Allah yace idan mutun ya sadu da iyalinsa sai ya so ya koma ma'ana ya yi dai jamtur in ba mai ke da suna san jamtur ne za ka yi to dai ga abin da aka ce kai wanzu Allah ya ce mutum ya mi ya yi kokari ya arwalla kamar ka ce don me yasa za a yi arwalla sai manzu Allah ce fa innahu an shatu lil audi ma'ana za ka hishin kwarin gwiwa na mi na komawa kenan yin arwalla a tsakanin mai ke da suna jima'i guda biyu amfani ne a gare ka kai wanda za ka yi jima'i domin ruwa suna karfafa jiki shine hikimar da ya samu aka ce idan mutum ya yi jima'i ya yi wanka don saboda idan ba ka yi wanka ba za ka ji ka a cikin kasala amma da kayan wanka sai ka jime sai ka ji ka koma a cikin nishadi shi kun mumuni ana so a kodo shi zamanto a cikin me a cikin nishadi almu'minul qawiyyu aha ahabbu ila Allah min almu'mini ad-da'if mumuni mai karhi yahi soyuwa wajen Allah akan mumuni rarrauna kinan lokacin da kai shi yasa ake so kai wanka wankan zai maido maka da karhin jikinka kuma ko ba ma wannan ba tuzure wanda bu saba yi ba idan ka tashi da kwana misali idan kai wanka zaka ji karfin jiki amma idan baka yi wanka ba ha zaka ji kana jin kasala kasala musamman wanda ya saba yin wanka da asuba in ka tashi da asuba ka yi wanka zaka ji ka jin karfin yin azkar da yin wata nafila da kuma sallar asuban ma karan kanta amma idan baka yi wankan ba zaka ji kana dan jin kasala wanda bai saba ba ya gwada ya gani kinan wannan ita ce hikima ta mi ta yin wanka bayan an sadu don saboda jiki ya komo da ƙarhinsa mala yake cewa walil arba'a akwai ga riwayar malaman hadisin nan guda hudu an aisha radiyallahu anha an karɓo daga aisha yadda Allah ta ƙara tabbata a gari ta qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya namu yana bacci yana kwana wa huwa junubun alhali yana da janaba min ghairi an yamassa ma'an ba tare da ya shahi ruwa ba ma'ana ba tare da yayi wanka ba ko arwalla wa huwa ma'lulun sai dai hadisi ne mai illa ma'ana hadisi ne da'ifi kenan hadisin da yake nuna cewa manzon Allah yana yin yana saduwa alhali ya kwanta bai yi wanka ba ko kuma arwalla wannan hadisi ne da'ifi sunna ta manzon Allah shine a duk lokacin da yayi saduwa in baya jin kwarin gwiwar yayi wanka yana yin arwalla sannan sai ya kwanta me manufar arwalla shine tana rage kaihin janabakin an gane da kyau ko wannan shine kenan yanzu hadisan da suka gabata hukumce hukumcen mai janaba ne yanzu ne zamu zo ga bayanin ya ake yin wankan an gane da kyau ko wannan hadisin kenan shi zai muna bayanin ya ake yin wankan idan mun kare hadisan da suka zo akan bayanin wanka za mu nuna shi za mu bi bayaninsa a takaice domin ko kun san da har yanzu akwai wanda shekara da shekaru akwai wanda suka tsuho ma ba su ma iya wankan janaba ba ni akwai wanda na sani duk shekara duk lokacin sanyi sai ya kira ne yana mini tambayar ya ake wankan janaba na san shi dan uwana ne an gane da kyau duk shekara mai aure ba ba tuzuru ba kuma bai tashi tambayar sai lokacin sanyi kun san me hikimar aiko a ba ku san hikimar ba yauwa mai aure ya san hikimar ba na ba ta zure ba san hikimar ba jayid aha don saboda lokacin sanyi an yi ayyuka sun yi yawaita ko to shi ne kenan duk lokacin sanyi sai ya abin ga kamar mafi yawanci shakka ne shakka yake same shi ko akwai wanda su haka Allah ya halice su ta shakka ko da sun iya abu za su ji kawan mi za su ji kamar ba su iya shi ba musamman idan kasance an zo lokacin da suka yi bukatar shi malik ke cewa na aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idan tasala min aljanaba idan zai yi wankan janaba yabda'u yana farawa fayaghsilu yadayhi sai ya wanke hannayensa thumma yufrighu bi yaminihi ala shimali sannan sai ya zuba da damarsa akan hagunkinsa fayaghsilu farjahu sai ya wanke al'aurarsa thumma yatawadda'u sannan sai ya arwalla thumma ya'khudhu al-ma'a sannan sai ya dibi ruwa fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri sai ya sanya an yatsunsa a cikin asalin gashinsa an gane da kyau ko ma'ana nan ruwan zai ɗebe su ne sai ya jika hannun shi sai ya meke da suna ya mummurza kan shi can ƙasa ƙasan gashin shi duka ruwa ɗanyin ruwan ya same su malamai suka ce hikimar wannan shine wannan hudodin da suke akai su mi su like kenan shine ma'anan fayudkhilu asabi'ahu sai ya sanya ɗan yatsunsa fi usuli sha'ari a can a wajen asalin gashi ma'ana can matsirar gashi kin wajen hudodi na gashi thumma hafana ala ra'sihi sannan sai ya kwararo ya zuba akan kansa salasa hafanatin zubawa guda uku ma'ana ya kwaso ya zuba akan sa ya murza hassa uku thumma afada ala sa'iri jasadihi sannan sai ya kwarara akan sauran jikinsa thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke kawahunsa guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazin kuma wannan na muslim ne walahuma har yanzu akwai da gari akwai da gare su bukhari da muslim min hadisi maimuna a hadisin maimuna thumma afraga ala farjihi sannan sai ya zuba ruwa akan me yake da suna al'aurarsa wa ghasalahu bi shimalihi sai ya wanke al'aurar tasa da hannunsa na hagu thumma daraba biha al-ard sannan sai ya bigi hannun nasa na hagu da ƙasa ma'ana sai ya buga hannunsa ga ƙasa ya wanke sa dan saboda wannan ƙazanta da ya taba wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa masahaha bit-turabi sai ya shahi hannun nasa da ƙasa wa fi akhirihi a ƙarshen hadishin kuma ta ce sun ma'ataituhu bilmandili sannan sai na zo masa da ƙyalle mushuwa faraddahu sai ya mayar da shi wa fi riwayatin a cikin wata wa fihi har yanzu kuma a cikinsa wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi sai gashi ya sanya yana karce ruwan da hannunsa an gane da kyau ko a takaice hadisan da suka zo dangane da siffar wankan janaba Uh, hadisai ne guda biyu wanda suka game dukkanin siffofin ma'ana wankan janaba a kammale a wuri guda ka ganshi a cikin hadisi guda biyu ne kuma hadisan guda biyu su ma suna cika suna cika me suna suna cika ma juna abinda wannan hadisin bai zo ba wannan zai zo da shi a tunaninku idan ana bayanin wankan janaba a ra'ayinku waye za a ce wa yahi kowa sanin yanda ake wankan janaba a ra'ayinku bayan manzon Allah waye kuke ganin zai yi kowa sanin yadda ake wankan janaba matansa an gaya da kyau ko don saboda su sun yi a tare da shi abu ne wanda yake na cikin gida shine malamai suke cewa wannan yana daga cikin hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya yawaita mata ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake ko bisu kai yawan da za a cewa ya wuce hankali ba domin matan duka guda tara ne a lokaci guda ya ga su gaba ɗaya ne suke sha ɗaya malamai suka ce hikimar shine don saboda irin wannan hukumce-hukumcen wanda ba ga magarin mutane ba za su iya su san su ba dole sai wanda suke kudda kusa da shi su za su iya sani to sai idan ya kasance ana bukatar irin wannan hukumce-hukumcen matan sai su rawaito mana shi kenan wannan shine hikimar sai sa ko gani wanda suka rawaito hadisi su ne matayensa hadisan da suka yi shahara shine hadisin maimuna da kuma hadisin aisha zan game muku hadisan gaba daya dukkan hadisan guda biyu sun yi bayanin cewa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya zo a wajen wankan janaba farkon abin da yake yana wanke hannunsa sau uku hikimar da yasa ake ake wanke hannu sau uku shine dan saboda idan yana wata kazamta an gane da kyau ko idan ya wanke hannun sau uku sai ya yi tsarki ma'ana yayi ya kama ruwa ya wanke gabansa da duk inda wata kazamta take ta maniyi ko kuma abin da ya kama da haka shi yasa a farko zai wanke hannu wani zai mamaki to ai farko kazanta ce zai kama to me zai sa kuma sai ya wanke hannu tun daga farko hikimar shine idan hannun naka yana da kazanta tun farko kasa shiga al'aurar ka zai iya ya jawo maka wasu cututtuka kamar infection da sauransu musamman bangaren mata abu kaɗan yana iya ja musu cuta ta infection kenan shi yasa tun farko za a wanke hannun sannan sai a zo a wanke al'aura da inda mani ya zuba lokacin da mutum ya yi wannan kenan na harko wanke hannu na biyu wanke al'aura na uku shine mutum zai wanke kuma hannunsa karo na nawa karo na biyu an gane da kyau ko to shi kuma wannan idan kai ba a cikin arwalla shine ma'ana shi na cikin arwalla ne kina a takaice zaka zo wajen yin arwalla kamin ka fara arwallan inda dama ka samu sabini ko ka sa kasa ka gurje hannunka idan ka wanke in yaso sai ka shiga a cikin arwalla arwallar ita kuma kana da zabi in kana so kai wanki guda guda kana so kai bibiyu kana so kai uku kuma wata gaba ka wanke ta haka wata gaba ka wanke ta haka amma abinda aka so shine a wanke guda guda idan wanki guda guda dan kada a almubazzaranci da yawa tunda za a zo wuraren da ka wanke kuma ka ƙara wanke su kenan shi sa arwallar wanki guda guda aka yi so a yi idan kai arwalla ka zo a wajen kafa kana da zabi imma ka wanke kafar ka san ka kare da ita ko kuma ka bar wankin kahon sai ka kare karshen wankan sai ka wanke kafa an gane da kyau ko kenan shine wannan kenan yanzu nayi arwalla bayan ka kare arwalla yanzu abin da ake so shine ka jika hannunka musamman in wankan na janaba ce ta hitar mani ko saduwa kenan ka jika hannun naka sai ka cakuɗa kanka ka mummurza shi ka mummurza da kyau idan ka murza da kyau wannan baka kilga shi a cikin guda uku da zaka yi sai ka kwararo ka ɗebo ruwa ka zuba a kanka ɗaya ka ka ɗebo ka zuba a kanka biyu ka ɗebo ka zuba a kanka uku malamai suka ce hikimar da ya sa harko ake so ka fara ka sa ka fara da ɗanyen hannun naka ba tare da me yake da suna ka zuba ruwa kai tsaye ba shine lokacin da mutum ya yi saduwa hudodin kansa suna budewa to idan ya kasance kai tsaye ka zuba ruwa ruwan suna iya shiga a cikin wannan hudodin sai su sababa ma mutum ciwon kai ko abin da ya kama da haka kinan shi yasa ake so da farko mi da farko ka murza kun ga hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba likita bane bai yi karatun mai desen ba amma kuma duk abin da ya shahi lahiya ta ɗan adam ya karantar da mu shi wannan shi na muka cewa wa ya karantar da shi wannan wa ya karantar da shi wannan Allah madaukakin sarki shine la yantiqu anil hawa wannan shine kenan kenan bayan mutun ya wanke kansa sau uku a wannan lokacin sai ya wanke bangaren jikinsa na dama sannan sai ya komo ya wanke bangaren jikinsa na hagu an gane da ke ko idan kuma akwai wanda bai samu ruwan ban yaso sai ya game sauran jikin nasa duka da ruwa har ƙasa sai ya gurgusa daga inda yake ya komo a gehe sai ya wanke kawahunsa shikenan ya kare wannan wankan nami wankan janaba kenan wajen wankin kawahu kana da dama malamai suka ce wajen wanke kawahu na karshe ya danganci wurin da kai arwalla idan ya kasance wurin da kai arwalla wuri ne mai caɓi wuri ne mai ƙasa misali in ka zuba ruwa lokacin da kake zuba ruwa kawahun naka suna lalacewa to irin wannan nan ne aka hiso ka jinkirta wanke kawahun sai kame sai ka kare gaba ɗaya sannan sai ka wanke kawahun domin su kawahu duk abin da yake ɗafɗafkin nan na ruwa yana mi yana komowa a kansu to ita ce hikimar da ta sa ake son kawahu a bar su sai ƙarshe a mi sai ƙarshe a wanke su an gane da kyau ko amma idan kasance irin karo ne misali irin wannan ko kuma siminti ne babu ƙasa ƙasa irin wannan babu dauda to kenan kun ga in ka wanke kawahunka a wajen arwalla ya ishe ka a ƙarshe ba sai ka sake mi ba ba sai ka sake wanke kawahu ba domin hadisin Aisha haka ya nuna da ƙarshe manzo Allah bai wanke kawahu ba hadisin Maimuna shine nuna da ƙarshe manzo Allah ya wanke kawahu sai malamai suka rarraba ya danganta daga wuri ne me yake da suna a wajen wanke kawahu an gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice siffa ta wankan janaba wannan me ake ce ma irin wannan siffa Abdurrahman mi sunan wannan siffa a a aha to aje ga mishi aha sifatul kamal ko wannan ita ce siffa ta kamala aha jayyid mun ga a sifatul ijza ko ita ce wanda zaka mi zaka game jikinka da ruwa sai ka shaka ruwa ka kurkure baki ka shaka ma hanci an gane da kyau ko wannan ita ce siffa ta kamala kenan insha Allah kenan nan muka zo karshen bayanin wankan janaba jayyid sai mu zo a hadisi na gaba mala yake cewa wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha qalat an karbo daga ummu salama yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si ni mace ce mai tsuke gashin kanta afa anquduhu li ghas li ghasl janaba shin zan warware kan dalilin wankan janaba ma'ana zan warware kitson nawa dalilin wankan janaba wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wal haida da wankan haila qala yace la a a innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayatin ya ishe ki ki kwasa ki zuba akan kanki zubawa guda uku rawahu muslim wannan da aka ce wa fi riwayatin wal haida da kuma haila al-imam al-albani ya yi bayanin cewa wannan sai wannan mai da suna ƙarin akwai shuzuz a ciki ma'ana wannan ƙari ne shaz mai ake ce ma alhadithu shaz huwa mai da suna mukhalafatu thiqa liman huwa awthaqu minhu shine wanda yake ya daddai daga cikin marawaita hadisi ya rawaito hadisin sabanin wanda suka wanda aka hiyarda da su ma'ana riwaya ta muslim ce sai kasance akwai riwayar bukhari da sauran marawaita hadisai dukkan su su kawo da wankan haila ba amma sai aka samu ta muslim an kawo mi an kawo mi an kawo haila to kenan a wannan wurin sai aka ce a kenan wannan karin ba za a yi aiki da shi ba kenan wannan hadisin ummu salma ce take cewa a take cewa ya manzon Allah ni mace ce mai yin kananan kitso shin idan na zo a wankan janaba dole sai na wanke kitson a riwaya wadda take shazza hada wankan haila to kenan mu bar wannan sai manzo Allah ya ce mata a'a ai ya ishe ki wannan zubawan da zaki sau uku an gane da kyau ko wannan hadisi me yake nunawa ashe ba dole bane mace idan ta zo a wajen wankan janaba a wajen wankan janaba ta wanke mi eh ta banye mi ta banye kitso amma sai dai wannan ya danganci daga kitso ba kowane irin kitso ba akwai kitson roba da mata suke yi kunga irin wannan kitson dole sai ta banye tunda ruwa ba sa mi ba sa shiga ba ma wurin wanka ba har wurin alwala dole sai ta banye musamman in kitson roban ne wanda aka gaggame shi kun sa akwai wanda ake gaggamewa gashin ko kadan baka ganin gashi in ba can kasan ba ko can kasan ma yan kadan kadan ne kake gani to irin wannan ko wajen alwala yana iya yi tasiri sosai to kenan a wanka na janaba ba sai an banye gashi ba to inda malamai suke sabani shine wankan haila wasu malamai suna ganin wankan haila ba sai ta banye ba dalilin wannan hadisin to sai aka ce musu a'a wannan ƙarin shazi ne ba za a yi ba ba za a aiki da shi ba an gane da kyau ko kenan a magana mafi inganci shine dangane da kitso na mace idan ya kasance kitso ne na haila ma'ana za ta yi wanka na haila ne to sai ta banye kitsonta an gane da kyau ko idan ya kasance wanka ne na janaba shi kun ba za ta mi ba ba za ta banye kitson ba domin gashi an tambayi manzon Allah yace ba sai ta banye ba shi kuma na haila an samu a wani hadisi karara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sai ta banye kanta idan za ta yi wanka na me idan za ta yi wanka na haila domin shi wankan haila abu ne wanda yake gudana wata zuwa wata an gane da kyau ko kenan ba zai zamantowa cutarwa a gare ta ba dan ta banye gashinta dan ta banye kitsonta a kowanne wata wata amma zai kasancewa cutarwa a gare ta idan aka ce duk in ta yi janaba sai ta yi ne sai ta banye kitso kenan mai da suna rafa'an lil mashaqqa ne yasa dan a doke tsanani ne ga mata yasa aka ce me idan za su yi wanka ba sai sun banye gashin su ba amma wanka na janaba wanka na dalilin saduwa wanka na dalilin muhulki da ta yi amma wanka na haila sai an banye kitso wannan shine magana mafi inganci wanda abu malik ya tattauna wannan mas'alar sosai a cikin soyi fiqh sunna sai mu zo a hadisi na gaba malik ce wa anha har yanzu daga gare ta ita wa aisha ko a wa ana aisha ne wa ana aisha radiyallahu anha daga aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni la uhillu al masjida lalle ni bana halatta masallaci li ha'idin ga mace mai haila wala junubin ko kuma ga namiji mai janaba rawahu abu dawud wa sahahahu ibnu khuzaima abu dawud ya hutar da shi ibnu khuzaima ya ingantar da shi kina wannan hadisin manzo Allah yake ni bana halatta masallaci ga mai haila ko kuma ga mai ko kuma ga mai janaba kinan a zahiri mi wannan hadisi ke nunawa baya halatta mace mai haila ta yi mi ta shiga masallaci an gane da kyau ko baya halatta namiji wanda yake da janaba bai yi wanka ba yami ya shiga masallaci an gane da kyau ko jayyid to sai dai malamai sun tattauna wannan mas'alar sosai inda shi wannan hadisi karan kansa ma akwai al-Imam al-Albani yana ganin hadisi ne wanda bai inganta ba to kuma hadisin ya inganta ba yana nuna haramci bane kai tsaye an gane da kyau ko yana nuna me yake da suna karhanci ko kuma in ma yana nuna haramci yana nuna haramci ga wanda zai zo ya zamna ba tare da larura ba amma idan ya kasance mutum larura ta sa ya zamna ko kuma zai biyo ne ya wuce ba tare da ya zamna ba to wannan babu lahi domin akwai asar da yawa da suka nuna akwai ahlus suffa sahabbai wanda ba sa da wurin kwana ina suke kwana a masallaci kai ka san saurayi na kwana a cikin masallaci dole sai an samu janaba ko kun ba dole bane kai tsayin ya samu janaba zai ta yi wanka kenan kun gani dalilin wannan malamai suka ce a kenan wannan hadisin ba yana nuna ba yana nuna haramci bane a kai tsaye gaba ɗai an gane da kyau ko bayan wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalili shine a suna ba da dalili na mushrikai da ake damewa a cikin masallaci an ce kada mutum ya zamna a masallaci yana da janaba dan saboda ana ganin kamar yana da najasa to sai suka ce wa ya kai mushriki najasa innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne amma kuma ga su an dame su a yana a cikin masallaci kenan da haramun ne ba za a mi ba ba za a dame su a masallaci ba a sati wanda wuce mun ga hadisi na kisa ta ta wane ne a mi sunan shi sumama to kun gani sumama yana mushriki ya dame shi a cikin masallaci to duka dai wannan mas'ala tana nuna idan da larura ya halatta mutum ya shiga a masallaci ya wasu yan al'amuran shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ta dauko mishi wani kyalle a cikin masallaci ta ce manzo Allah ai ni haila nake yi sai manzo Allah ya ce ai laysat laysatil haida fi fi yadi ma'ana haila ai ba a cikin hannunki take ba aw ma qala rasulullah aw kuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce je ki dauko ta je ta dauko ta kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina akai tsaye dai mai yake da suna idan da larura babu lahi mace mai haila ko kuma namiji wanda yake da janaba ya zamna a masallaci kenan wannan mahuta ce ga mata wanda suke karantarwa ko suke karatu a makarantar da a cikin masallaci ake karatu ga wannan mas'alar an sha tattauna ta sosai mace tana makaranta kuma inda suke karatu masa cikin masallaci ne da Allah idan aka ce durar da take haila ba za ta zo masallaci ba karatun ya tawaya ko bai ko bai tawaya ba ya tawaya kenan shi yasa wannan duka fatawar za ta yi dacewa da musamman wannan lokacin da muke a ciki na mai yake da suna makarantun ne mafi yawanci ana yin su ne a cikin masallaci sai hadisi na gaba wa anha ha yanzu daga Aisha radiyallahu anha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat ta ce kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina wanka ni da manzon Allah min ina'in wahidin a cikin roba guda takhtalifu aidina fihi min aljanaba hannayenmu suna sassabawa a cikinsa ma'ana a cikin wannan robar min aljanaba ma'ana tana nufin wanka na janaba an gane da kyau ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa za ibn hibban al-imam ibn hibban ya kara wa taltaqi aidina kuma hannayenmu suna haduwa an gane da kyau wankan wai ba suna shiga cikin roba bane su zamna su biyu a'a za a kawo roba a sa a tsakiya ne wanga ya ɗebo ya zuba wanga ya ɗebo ya zuba nan da take wa takhtalifu aidina shine ma'anan shi yana kaiwa ita kuma tana mi tana sawa ma'ana shi yana hiddo hannun shi ita kuma tana mi tana sawa shine ma'anan takhtalifu aidina nan ne yan kuma wa taltaqi aidina shine an yi daidai hannunsa na a ciki nawa suna mi nawa suna a ciki sai take cewa a wata riwayar ma in ta je ta ɗebo sai manzo Allah ya rike mata hannu sai ta ce da'ani da'ani bari in ɗebo bari in ɗebo ma'ana yana mata wasa an gane da ke ko jayyid wannan hadisin kai tsaye abin da yake nuna muna a halaccin ko kuma a ce ma sunna ko idan aka ce halacci an ma rage mishi a rage mishi muhimmanci ko jayyid kenan wannan sunna ce yin wanka da da iyali wannan yana ƙara donkan soyayya sosai a tsakanin tsakanin iyali a tsakanin ma'aurata sai dai sai an yi taka tsantsan jayyid wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace inna tahta kulli sha'ratin janaba lallai a ƙasan kowanne gashi akwai janaba fagsilu sha'ara don haka ku wanke gashi da kyau wa an bashara ku tsabtace me yake da suna hwata ma'ana hwatar ta gashi rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito sa wa tirmizi da tirmizi wa da'afahu kuma su da kansu sun da'ifantar da hadisin wali ahmada an aisha akwai kuma ga riwaya ta ahmad daga aisha radiyallahu anha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta nahwahu makamanciyarta wa fihi rawin majhulun a cikin hadisin akwai wani marawaici wanda yake ba a san sa ba idan kun ba a san mutum ba ba za a karbi hadisin ba domin ba a san makareci bane ko kuma mai gaskiya ne fiqa ne ko kuma ba fiqa bane wannan hadisin kenan da'ifi ne ba za mu bata lokaci akan bayani a cikin sa ba a takaice mun zo karshen bayanin wanka na mi wanka na janaba an gane da kyau ko wannan shine kenan abin da zan liƙe da shi a bayanin wankan janaba shine idan wankan janaba ya kama mutum abubuwa guda lokaci guda abubuwa guda biyu wanda suke sa mu ayi wankan janaba suka kama mutum ya mutum ya kamata yi misali kai ne ka tashi da da sahi kai sallar asuba sai ka koma kwana da sahi kai abba ka tashi ba sai wajen onzer ko midi san irin gayun nan masu cika dare ko to har midi zuwa midi yanzu ka tashi kuma ga wankan juma'a an gane da ke ko to yanzu nan ya za ka yi ga wankan janaba ga wankan juma'a an gane da ke ko to wannan shine kenan to anan ya mutum zai yi zai yi na janaba ne sannan ya koma yi na juma'a ko kuma ya zai yi shi kuma yana so dole sai ya yi wankan juma'a kin ku ba mu amsa ya ya kamata ya yi aha wanda ya daga hannu latizo aha jazakumullahu khairan yace niyya guda zai yi haka ne niyya guda zai yi an gane da ke ko to kun ga wannan shine fatawa idan kuma ɗalibi ne mai bincike sai a ce masa kuma dalilin wannan shine ka'ida da malamai suke cewa idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatudkhalu as-sughra fil kubra wannan ka'idan in ka rike ta zaka walwale matsaloli masu yawa idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatudkhalu as-sughra fil kubra idan ibadu guda biyu suka hadu jinsin su guda ne a lokaci guda to za a sanya karama a cikin babba sai a yi niyyar guda biyu an gane da kyau ko misali wannan wankan janaba wankan juma'a jinsi guda ne ko domin wanka wanka ne to cikin su wanne ne babba na janaba ko kuma na juma'a na janaba domin shine dole kenan sai ka sanya na juma'ar a cikin mi a cikin na janaba sai kai niyyar nayi niyyar yin wanka na janaba da kuma juma'a an gane da kyau ko kuma muhimmancin wannan kuma sai ka samu lada dukkan su guda biyu a ba ta a ita niyya mun yi mun yi bayani ko an-niyyatu min a'malil qulubi lal lisan niyya aiki ne na zuciya an gane da kyau zaka ba kanka labari ne kuma idan kai wannan zaka samu lada yana daga cikin misali na wannan ka'idar shine manzo Allah ya ce duk wanda ya shigo masallaci kada ya zamna sai ya raka a guda biyu kai kuma ka shigo a masallaci an gane da kyau ko kana sauri ga sallar azhar akanka akanka ko kuma sallar asuba akanka ko sallar azhar ma duka tana yi ga sallar azhar a kanka yanzu lokacin da ka shigo a masallaci sai kaga in kace kai tahiyatul masjid zaka bata lokaci an gane da kyau ko to yanzu nan ya zaka yi ko manzo Allah ce in ka shigo ka zamna sai kai raka'a guda biyu ya zaka yi anan duk amsar guda ce sai kai mi kai niyyar aha kai niyyar farilla da mi da kuma gaisuwar masallaci wannan ba za ka samu ladar ba sai ka sa niyyar wannan shine muhimmancin sanin niyya sanin ka'idodi na niyya domin idan ka san muhimmancin niyya shi zai sa abubuwa da yawa kai ba ka yi su ba amma a baka ladar kaman kayi an gane da kyau ko shi yasa malamai suke cewa an-niyyatu ablagu min al-amali an-niyyatu ablagu min al-amali niyya ta yi aiki muhimmanci zaka iya kai niyya ba yi aiki ba a baka lada amma kuma zaka iya kai aiki ba kai niyya ba ami a hana maka ladar an gane da kyau ko shine muhimmancin niyya kin duk wanda ya san muhimmancin niyya abubuwa da yawa zai samu garaba sa a cikin su an gane da kyau ko kaga ka shigo masallaci zaka yi sallar to zaka ba kanka labari da niyyar gaisuwar masallaci asali azhar zan yi amma kuma har da gaisuwar masallaci ta shiga a ciki an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah ma'ana dai idan wanka biyu ya hadu to zaka sa karami a cikin babba kai musu niyya guda za mu zo a sabon babi shine babu tayammum babu at-tayammum babu mai bayani akan taimama an gane da kyau ko jayyid alaikum salam wa jayyid jazakumullahu khairan a wannan tambaya ce matukar muhimmanci amma sai dai kun taka doka ya ana karatu ba ami ba a tambaya amma yana da kyau a ba da amsa tunda tana da alaka to wannan matsalar malamai sun yi mekir suna sabani sosai akan tashin wankan janaba kana iya kasa sabini ko baka iya kasa sabini ni dai abinda na hina tsuwa da shi wanda shine ra'ayina shine kada ka sa sabini a wajen wankan janaba an gane da kyau ko duk kaman mekir suna dalilan da duka suke bada suna ba daga cikin dalili aka zo wankan gawa ana sami ana sa magarya da me yake da suna ana sa magariya magariya kuma a matsayin me take a matsayin sabini kenan za a sa sabini a ciki amma ku kaga duk hadisan da suka zo bayanin yanda manzo Allah yake wankan janaba ka taba jin hadisin da aka ce manzo Allah ya sa magariya a ciki bai sa magariya haka ne yake yi kina abin da yake alkhairi shine mutun yayi ba da sabinin ba kana da zabi ka fara yin amma ni dai abin da nake gada cewa kai na sabinin sannan kai me da nan kai na janaban kun san muhimmancin wannan dan saboda shi idan ka fara yin na sabinin idan ka zo yin na janaba kin ka kare kuma da tabbacin kana da arwalla amma idan ka fara yin na janaba sai ka zo kai na sabini kun ga dole ne sai an yi tabe tabe ko sai an tabo wani wuri kun ga an tabo kuma shikenan arwalla ta lalace an gane da ke ko ma'ana wannan wankan ba zai baka damar ka yi sallah da shi ba sai ka yi arwalla wata wata ta daban ga ma wata mas'alar kuma shine mutum ne yana cikin wanka na janaba ya zo a tsakiyar wankan sai ya hadasi ma'ana misali sai ya tusa an gane da kyau ko jayyid to yaya ne za a kasancewa aha to aha bai ida wankan ba aha inda ya riga ya ida jayyid wannan matsala ce ijtihadiyya al-imam abu malik ya tattauna wannan matsalar yake cewa magana mafi inganci shine za ka ci gaba da wankanka an gane da kyau ko amma sai dai wannan wankan baka da damar ka yi mi ka yi sallah da shi an gane da kyau ko sai ka sake sabo a rala to shine bambanci kenan za ka ci gaba da wankanka amma in ka kare in dai kana so ka yi amfani da wannan wankan to ka yi mishi sabo a rala domin a rala ta wankan ta mi ta kare an gane da kyau ko wannan shine kenan za ka ci gaba da wankanka ka kare shi bayan bayani akan taimama jayyid wannan hadi wannan littafin yana tahiya ne bi tasalsulil mantiqi a hankalce ne yake tahiya kun san me yasa nake muku haka a baya mun yi bayanin arwalla aka zo yanzu aka yi bayanin mi wanka to me yasa malam ya kawo taimama da ƙarshe ya kawo taimama da ƙarshe ne don saboda taimama badali ne ma'ana maimako ce ta mi ta wanka da mi da arwalla an gane da kyau ko wannan shine kenan musamman muka zo a cikin a cikin hadisan da ya kawo za su nuna mana haka babu ruwa na arwalla babu ruwa na wanka duka dai mahutar su micece taimama ce mahutar su shine ma'anan albadl malai yake cewa an jabir ibn abdullah an karbo daga jabir dan abdullahi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace u'titu khamsan an bani abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun qabli ba a ba kowa kamina ba su ma'ana babu wanda aka ba wannan rahusar in ba ni ba ma'ana yana nufin daga cikin annabawa nusirtu birru'bi an bani cin nasara ta hanyar jeho tsoro a cikin zukatan makiya za a kaddara wannan ne nusirtu birru'bi an bani cin nasara ta hanyar jeho tsoro a cikin zukatan zukatan makiya masirata shaharin daidai tsawon tahiyar wata guda an gane da kyau ko ma'ana misali da manzo Allah zai kaddara zai yaki kasar France nan da wata guda an gane da kyau ko to da tun wannan lokacin sun karaya har sun hudda tsammani an gane da kyau ko wannan shine ma'anar wannan hadisin yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura sannan kuma an sanya mini kasa ta kasance masallaci a gare ni da kuma mi da kuma abun tsarki wa tahura abun tsarki shine ma'ana abun yin arwalla da wanka fa ayyuma rajulin adrakatuhu salatu dan haka a duk inda mutun sallah ta iske sa falyusalli yayi sallah fa inna ma ma'ahu masjidahu wa madha wa wudu'ahu duk inda sallah ta samu mutun yayi ta domin a tare da shi akwai mi akwai masallacin sa ita ce mi ƙasa akwai ruwansa ita ce mi har yanzu ita ce ƙasa ka Allah ya yi ƙasa albarka an gane da ke ko shi yasa mai yake da suna wanda suke tsine ma ƙasa Allah ya tsine musu domin idan ka tsine ma ƙasa ha kai kanka kame ka tsine ma kanka an gane da ke ko kuma idan muka ce ƙasa hatta zamani duka ya shiga a cikin ƙasa dukkanin waɗannan abubuwan da suke a ciki duka ƙasa duka ƙasa ce duka kuma ana game su a ce musu zamani shi yasa manzo Allah ya ce la tasubbu dahra fa inna Allah huwa dahru kada ku zagi zamani kada ku zagi kasa domin Allah shine mi shine kasa shine zamani wani ɗaya daga cikin mai yake da suna masu hikima yake cewa nu'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana yace muna aibanta zamani mu ce ka wannan kasar wannan zamanin lalataccen zamani yace alhali ba mu da zamanin baya da aibi mu ne aibin kanmu mana in kaga zamani ya lalace to ba shi bai lalace wa ya lalace mutanen da ke a ciki su ne suka lalata shi kenan baya dacewa zagin ƙasa ko kuma zagin zamani wannan ya saba ma me yake da suna imani da kaddara kenan wannan hadisin wa fi hadisi huzaifa a hadisin huzaifa don ma'anan su guda radiyallahu anhu ya dala ta kara tabbata a gare sa inda muslimin a wajen muslim wa ju'ilat turbatuha lana tuhuran kuma an sanya turbayarta ta kasance muna abun tsarki tahuran kenan bil fatha abun tsarki idza lam najidil ma'a da sharadi idan ba mu samu ruwa ba wa an aliyin inda ahmad daga kuma ali a wajen ahmad wa ju'ila turabu li tahuran kuma an sanya mini ƙasa ta zamanto mini abin tsarki wannan hadisin yana bayani ne akan cewa taimama ashe ba kowace al'umma aka ma ita ba in ba al'ummar wa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya ishe mu abun alfahari yahudawa yana daga cikin addininsu babu inda ya halatta ka yi sallah sai ka zo a ina sai ka zo a wuraren da aka keɓance na yin sallah duk inda kake komi nisan wuri lokacin sallah sai ka baro wannan wurin ka zo ina ka zo a masallacin nan ka yi sallah amma ku kuma kuna wuri mai nisa kenan a can za ku yi mi a can za ku yi sallar ku a can za ku yi kuma arwallar ku ko da ba ku da ruwa wannan shine kenan wannan malamai suke cewa khasa'is khasa'isun nabi sallallahu alaihi wa sallama kala biyu ne akwai khasa'isuhu al-khassa bihi wa khasa'isuhu al-amma ma'ana kaman abun da yake na manzon Allah ne shi kadai aka kebance da shi da kuma abun da yake an kebance al'ummar sani da shi da al'ummar sake da wannan to wannan yana ɗaya daga cikin abun da ba na shi kadai bane nawa na shi da al'ummar sani gaba ɗai an gane da kyau ko wannan shine kenan yana ɗaya daga cikin misali na khususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-khassa shine mi shine raba kwana wanzu Allah ba dole ko matansa nawa baya daga cikin sharaɗi sai ya raba kwana gari a tsakaninsu yana da damar wagai mata kwana nawa wagai mata kwana nawa amma kai wa dole ne sai ka raba musu kwana an gane da kyau ko yana damar ya wuce mata guda hudu kai kuma ha dole guda hudu zaka tsaya an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan nan yanda Allah madaukakin sarki keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu kuma wannan hadisin yana karantar da mu ashe ba kowanne hali bane ake yin taimama malamai suke cewa ba a yin taimama sai a hali guda biyu a rike su da kyawu wata ran zan iya tambaye ku musamman sati mai zuwa lokaci guda biyu ne kawai ya halatta kai taimama in ba wannan ba to taimama ka ba ta yi ba hali na farko shine inda adami wujudil ma lokacin da aka rasa ruwa a gari kuke ko a balaguro kuke da an rasa ruwa ya halatta aimi a yi taimama an gane da kyau ko jayyid na biyu shine inda me yake da suna adami adami adami istita'ati tanawulihi ma'ana tanawulil ma shine ma'anan inda mutum ya kasa yin amfani da ruwan an gane da kyau ko lokacin da babu ruwa da lokacin da ka kasa yin amfani da ruwan to wannan sune lokuta guda biyu da ya halatta kai taimama da su ko akwai wanda zai kara mana wani lokaci a a ƙarin bayani akwai shi a cikin hadisan da za su zo akwai su a gaba tawa mu je hadisi na gaba inda ake taimawa in babu ruwa da kuma lokacin da aka kasa amfani da mi da ruwan wa an ammar bin yasir an karbo daga ammar dan yasir radiyallahu anhu ma qala idan Allah ta kara tabbata a gare su ya ce ba'athani nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hajatin manzo Allah ya tura ni a wajen wata bukata fa ajnabtu sai nayi janaba falam ajidil ma'a sai ban samu ruwa ba fatamarraqtu fi sa'idi sai nayi birkidaddoniya a cikin ƙasa kama ta tamarragu dabba kamar yanda dabba take birkidaddoniya thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sannan sai na zo ma manzon Allah fa zakartu lahu dalika sai na ambata masa haka فقال سيتي إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا أي يائس أن تقول أي أن تفعل يائس كي هكذا حنا ينك thumma daraba bi yadayhi al-ard sannan sai ya buga ƙasa da hannayensa guda biyu darbatan wahida bugu guda thumma masaha shimala ala al-yamini sannan sai ya shafa dama akan hagun haka wa zahira kaffaihi da kuma cikin ko kuma bayan tahin hannunsa an gane da kyau ko wa wajhahu da kuma fuskarsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim sai wannan lafazin na muslim ne wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta imam al bukhari wa daraba bi kaffaihi al arda sai kuma ya buga ƙasa da tahin hannuwansa wa nafakha fihi ma sai ya busa a cikin su summa masaha bihima wajhahu sannan sai ya shafa huskarsa da su wa kaffaihi da tahin hannayensa an gane da kyau ko wannan hadisin ko shi kadai ya zo dangane da bayanin taimama ya isa ko shi kadai malam ya kawo kinan wannan ammar ne manzon Allah ya tura a wajen wani muradi wani balaguro an gane da kyau ko janaba ta kama sa kuma idan janaba ta kama mutum dole sai yayi wanka kuma babu ruwan wanka ga kuma lokacin sallah yayi bai san yadda zai yi ba to yake da suna ya san dai Allah madaukakin sarki ke cewa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba idan baku samu ruwa ba to ku yi ta'amuli da ƙasa ku nuhi ƙasa amma sai dai ba a gaya musu ba ya ake yi da ƙasar an gaya da ke ko to shi kuma tunda bai sani ba sai ce to wanka dai ana yi shine ta'mimul jasad bil ma wanka shine a game jiki da ruwa ko to ƙasa kenan shi ma shine mi ta'amimul jasad bit turab an gane da ke ko kinan game jiki da ƙasa shine sai yake sai ta beke doniya kamar yadda jaki ke beke doniya a cikin ƙasa ko ina sai da ya samu hamutta da ya daga wannan ni ne na ƙara ya daga hamutta ƙasa ba ta zo ba sai kwaso wannan shine ma'ana abin da yake nunawa tunda ya ce mi ya ta beke doniya ya ce da ya dawo sai ya zo ya tambayi manzo ya gaya wa manzo Allah ga yanda aka yi sai manzo Allah ce ayya ai ya ishe ka kai ne ka buga hannuwa ka busa ka shafa ma huska sai ka shafa ma hannuwanka ko ka buga ka diba babu babu duwatsu ba komi sai ka shafa ma hannuwanka sai ka mi ka shafa ma huska ka shikenan taimama ta kare an gane da kyau ko kayi wanka kuma zaka je kuma kai sallar ka wannan hadisin sai nuna mana ashe jahilci menene jahilci matsala ne an gane da kyau ko inda ma ko ciwo ne matsala ne idan aka ce matsala to duk wani bala'i ya shiga a ciki an gane da kyau wannan shine kenan wa ya ciki cewa wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga umar dai Allah ta kara tabbata a gare su qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce at-tayammumu darbatani taimama bugu guda biyu ne darbatul lil wajhi bugu dan saboda huska ma'ana bugu guda dan ka shaha ma huska wa darbatul lil yadaini ila al mirfaqaini da kuma bugu dan saboda hannuwa zuwa mi zuwa gwiwar hannu rawahu ad-daraqutni imamu ad-daraqutni rawaito sa wa sahahahu al a'imma waqfahu me yake da suna limamman hadisai sun inganta waqfahu ai annahu mawqufun ai annahu qawlun li ibni umar an gane da kyau ko malaman hadisi suka ce wannan hadisin ba magana bace ta manzon Allah magana ce tawa magana ce tawa magana ce ta ibnu umar an gane da kyau ko kuma wannan maganar ta ibnu umar gaba ɗaya malamai ko kuma mafiyancin malamai sun tafi akan cewa ba za a yi aiki da ita ba akwai malaman da suka tayi ana aiki da ita kamar daga cikin malaman malikiya an gane da kyau ko amma magana mafi inganci wannan magana ce ta ibnu umar mun sha gayi ko malamai suke cewa qaulus sahabi malaman usul suke cewa qaulus sahabi hujjatun bi shartihi maganar sahabi hujja ce a cikin addini amma da sharadi na farko Allah ya khalifa nassun shari'i kada maganar ta hadisi ta sahabin ta saba ma aya ko hadisi karara na biyu shine Allah ya khalifuhu sahabiyun akhar kada a samu wani sahabi ya saba ma wannan ra'ayin nasa to daga cikin wannan sharuɗan wanne wani sharadi ne aka rasa a cikin magana ta Ibn Umar ya saba ma mi ya saba ma hadisin manzo Allah ga yanda manzo Allah idan haka zamu bar maganar sahabi muhimmi mu yi aiki da magana tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan taimama ba a zuba nan kuma bugu guda ake yi ka buga ka busa ka shafa ma hannu sai ka shafa ma huska ko ka fara da huska sannan ka shafa ma hannu cikin sauki cikin komi malike cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah dan Allah ta kara tabbata a gare shi yace as-sa'idu wudu'ul muslimi ita ƙasa abun arwalla wa bilwawu abun bilfatha abun arwallan musulmi ce wa illam yajidil ma'a ashara sinin ko da ko a ce bai samu ruwa ba tsawon shekara goma fa'ida waje dalma'a amma idan ya samu ruwa falyattakin laha to ji tsoron Allah kada ya ce bai saba mai suna baya iya amfani da ruwa waliyumissuhu basharatahu ya ji yadda hwatar sawannan ruwan rawahu al-bazzar al-bazzar ya rawaito sa wa sahahahu ibn al-qattan ibn al-qattan ya inganta sa lakin sai dai sawwaba dara qutni al-imam ad-dara qutni ya gyara maganar irsalahu akan cewa hadisi ne mursal an gane da kyau ko jayid kenan wannan hadisi ne mursal a kai tsaye dai ban san magana mafi inganci dangane da ingancinsa da rashin ingancinsa ba ko a nan ban samu tarjihi ba abinda dai wannan hadisi yake nuna muna komi tsawon lokacin da ka ɗoka kana taimama kada wannan abin ya dame ka domin an baka dama amma idan ruwan suka samu dole kai ne dole ka koma yin amfani da ruwa وللترمذي كإمام الترمذي عن أبي ذر دقى أبي ذر نحوه مكمن تنسى وصححه كما يا إنغان تولنا حديث أنغان يدكيوكو nan yan gare ni a fahadarat fahadarat as-salatu yace sai sallah ta halartu walaysa ma'ahuma ma'un ya kasance babu ruwa tare da su fayatayammama fatayammama sa'idan tayyiba to ban san ya ne a wajen ku yake ba nan ban san ko akwai matsala ba ha haka ne ko sabon hadisi ne wali tirmidhi ga imamu tirmidhi an abi dharrin daga abi dhar nahwahu makamancinsa wa sahahahu kuma ya inganta sa fa hadaratis salatu haka ne yawwa to kun gani na akwai matsala gare ni karanto min shi wa an abi sa'id wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abi sa'id al-khudri da Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce wasu mutane guda biyu sun hita a wajen balaguro sai lokacin sallah yayi yawwa walaysa ma'ahuma ma'un alhali kun babu ruwa tare da su fatayammama sa'idan tayyiba sai suka yi taimama da ƙasa mai kyau shine sa'id da ƙasa mai kyau fa sallaya sai suka yi sallah thumma wajada al-ma'a sannan sai suka samu ruwa fil waqti a cikin lokaci fa a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a sai ɗaya daga cikin su ya sake sallah da arwalla wa lam yu'id al-akharu shi kuma gudan bai sake sallar ba thumma ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai suka zo a wajen manzon Allah fa zakara zalika lahu sai suka ambata masa haka fa qala lil ladhi lam lam yu'id sai yace ma wanda bai sake sallar ba asabta sunna ka samu sunna wa ajza'atka salatuka kuma sallar ka ta isar maka wa qala lil akhari yace ma gudan lakal ajru marrataini kana da lada karo guda biyu rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito sa wan nasa'i da kuma al-imam an-nasa'i an gane da kyau ko mutum bi ne suke a cikin balaguro lokacin sallah yayi babu ruwan arwalla sai suka yi taimama suka yi sallah sun kare sallah kenan sai suka ga ruwa sai ga ruwa sun samu a cikin lokacin lokacin sallah bai huta ba da suka samu ruwan sai gudan ya sake arwalla yayi sallah gudan shi kuma yace a ba zai sake sallah ba tunda yayi sallah ai sallah guda Allah yace an gane da kyau ko jayyid sannan suka zo a wajen manzo Allah suka ambata masa haka sai manzo Allah yace ma wanda bai sake sunna wanda bai sake sallar ba asabta sunna kai sunna wannan shine abin da ya dace dama ayi kai koyi da ni ko ni ne haka zan yanda kai wa ajza'atka salatuka sannan kuma sallar ka ta isar maka ta farko da kai sai yace ma gudan dan kada ya karye mishi gwiwa ya ce kana da lada guda biyu lada ta sallah ta harko da ta me da ta biyu a ganinku cikinsu wacce ce ta farilla wacce ce ta nafila a kun yi karambani a gaya da kego irin wannan malamai cewa suke yi allah shi ya san wadda ta yi masa sai ya zaba daga cikinsu a gaya da kego haka ake cewa wannan ya zo a lokacin a cikin mota imam malik an gane da ke ko a cikin mota imam malik a asar in ban manta asalin yadda asar kin bai ke ina tsammani ibnu umar ne aka zo a masallaci wani ya dawo daga me yake da suna ya yi sallah wata anguwa sai ya isko wasu mutane suna sallah suna sallah shi kuma sai koma gehen shi yana hirar shi su sun tashi suna sallah shi an bar shi kadai da ina tsammani ibn umar ne ya zo isko shi ce dan me yasa baka shiga tare da mutane ke sallah ba sai ce ai na yi sallah a anguwar mu yace to me yasa ba za ka shiga kai da su ba an gane da kyau ko yace kaga wannan ana iya ai maka tsammanin mi kowa na sallah kai kana mi kana azam ne an gane da kyau ko to ɗaya daga cikin ɗalibai ne sai tambaysa to yanzu da a ce yayi sallah tare da su wacce ce daga ciki za ta zamanto masa farilla wacce ce za ta zamanto masa nafila an gane da kyau ko shine sai ibnu umar ya ce masa abin da nace muku wannan Allah shi ke da zabi Allah zai zabi ta horkon da wannan wacce ce ta hima Allah ma'ana wacce ce ta hina suwa domin shine mafi girman abin da ake kallo an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah lokaci yayi na so mu kare babin yana lokaci yana isa mu kare a jayyid a an ba da dama mu ida shi mu ida babin nan saboda mu tashi a babi horko yahi yahi dadi wa an ibni abbas da an karbo daga ibnu abbas radiyallahu anhuma idan Allah ta kara tabbata a gare su fi qaulihi azza wa jalla dangane da fadin Allah mabuwayi madaukaki wa in kuntum marada idan ku kasance a cikin rishin lahiya a wahala safarin ko akan balaguro qala yace idza jaa idza kanat birrajuli aljiraha yace idan ya kasance mutun yana da ya ji ciwo fi sabilillah a cikin hanyar Allah ma'ana ya shi mu a cikin hanyar Allah wal quruh sannan kuma yayi kurashi ma'ana yayi kwarzalle ma'ana duka ya shi mu fa yujnib sai yayi janaba fa yakhafu an yamuta sai yayi tsoron ya mutu in igtasala in yayi wanka tayammama to zayya arwallah rawahu daraqutni daraqutni rawaito sa mawqufan yana mai jingina sa zuwa ga me yake da suna ibnu abbas wa rafa'ahu al-bazzar shi kuma riwayar bazzar ya ce manzon Allah ne yace wa sahahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya inganta sa wal hakim da al-imam al-hakim an gane da kyau ko kenan wannan ibnu abbas yana buga dalili da wannan ayar ce da Allah ya ce in kuna a rishin lahiya ko a balaguro ba ku samu ruwa ba ku yi taimama ya ce abinda ake nuni da nan rishin lahiya misali mutum ne aka jima a wajen yaƙi sai janaba ta kama sa sai yake tsoron in ya yi wanka yana iya meke da suna ya ji ciwo ko ya mutu ko kuma ciwon nasa ya karu ya ce to sai ya yi taimama dalilin faɗin Allah maɗaukakin sarki waccan ayar da aka kawo a harko an gane da kyau ko jayyid ya ce wa an aliyu radiyallahu anhu qala an karɓo daga aliyu da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce in kasarat ihda zandayya ɗaya daga cikin hannaye na karan hannu shine zand karan ɗaya daga cikin karan hannu na ya kare fasa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon Allah fa'amara ni sai ya umurce ni an amsaha alal jaba'iri akan in yi shafa akan jaba'ir aljaba'ir shine wannan karan da ake yi na ɗori na lattizai ina ji akwai sunan da ake musu da hausa ko wannan karan da ake idan mutum ya kare idan aka yi masa ɗori wannan abun na san da ya kamata a ce an samu sunansu a kai tsaye ina shugaba babu wani suna da ake musu karan ɗori ko to kowanne ma ai suna ne karan ɗori an gane da ke ko kenan sai ya tambayi manzo Allah sai manzo Allah ya ce yayi shafa akan mi akan karan ɗori kenan ya zo ba sai ya hudda karan ba zai shafa akan su ba zai zuba ruwa ba kuma wannan kenan hadisi abin da ke karantar da mu shine yana karantar da babban ka'ida da malamai suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha larura ana yin ta daidai gwargwadon yadda take mi amana haka lokacin da mutum ya kare sai ya kasance hannun nasa ba za ya iya sa masa ruwa ba to ba zai ce ba dalilin hannun nasa ba zai iya sa masa ruwa ba zai yi mi zai yi taimama an gane da kyau ko ba zai ce ba kenan zai taimama zai wanke wuraren da ake iya a wanke shi kuma inda ba a iya a wanke sai ya mi sai ya shahawa mishi an gane da kyau ko to karkashin wannan kuma akwai wata matsala malamai suka tattamna mutum ne yake da ruwa ruwan za su iya su wanke masa wasu gaɓoɓi amma ba za su iya wanke masa wasu gaɓoɓi ma'ana misali za su iya su tsaya bakin wankin huska amma ba za su iya wanke masa hannu da mi ba da ƙawahu to ya mutum zai yi an gaya da ke ko nan ban su in sa kuyi karambani na saboda bagana ce wadda take akwai matsala a tare da ita an gaya da ke ko malamai sun tattauna sosai amma a ƙarshe dai yanda mai da suna magana wadda malamai suka hirin shayarwa shine suka ce a wannan lokacin kun sanya mutum zai zai ashe ruwan ne a gehe yayi mi yayi taimama an gane da ke ko wannan shine kenan in kai ne ka kuma ya zaka cewa yayi daidai inda ruwan suka tsaya sauran sai mi sai shashafa ko to kun wannan kuskure ne an gane da ke ko kenan wannan shine mai yake da suna fatawa mafi inganci an ce babu ruwa to kenan kamar a matsayin babu ruwan ne tunda dai wani wuri ba zai samu ba kenan ya sha bamban da wanda shi yana da rashin lahiya shi akwai ruwan amma wurin ne bai mi wurin ne ba da yiwa a sami shi ruwan wannan shine kenan insha Allah ga wata mas'ala ko mu shi kowane hadisi sai mu kawo wa an Jabir radiyallahu anhu an karbo daga Jabir da Allah ta kara tabbata a gare sa fir rajul allazi shujja dangane da mutunan da aka hoshe mishi kai faghtasala sai yayi wanka famata sai ya rasu ya ce innama kana yakfihi an ya tayammama ai ya ishe sa ya yi taimama wa da suna wa ya asiba ala jurhihi khirqatan sai ya dame kansa da wani kyalle ma'ana ya dame jimuwar tasa da wani kyalle thumma yamsaha alaiha sai ya shafa a kanta wa yaghsila sa'ira jasadihi sai ya wanke sauran jikin nasa rawahu abu dawud bi sanadin fihi da'fun abu dawud ya rawaito sa da sanadi wanda yake da rauni wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi kuma a cikin sa akwai sabani akan marawaita wannan hadisin wannan hadisi na bayani ne akan wata wata kissa da ta faru a lokacin sahabbai malaman hadisi dai sun yi ta kai kawo dangane da ingancin wannan hadisin amma dai hadisi ne wanda malamai sun dogara da shi sosai suna amfani da shi duk da sabanin kasancewar da ifancinsa ko kuma ingancinsa akwai ka'ida bari ba ku ka'ida a wajen a cikin malaman hadisi suke cewa alhadisu da'ifu yartaqi ila darajati al-ihtijaj bihi bi talaqqi al-ummati lahu bil qabuli wal i'timad duk hadisin da yake yana da rauni ba rauni mai tsanani ba sai kasance kuma ya shahara a tsakanin al'umma ana aiki da shi ya ce to yana a kai a matsayi na abu ga dalili da shi kamar wannan hadisin da malaman usul irin su malamai na ibnu usaimin da sauransu duka suna amfani da wannan hadisin duk da ko cewa akwai malaman da suke ganin bai inganta ba kenan kissar wannan shine wasu sahabbai ne manzo Allah ya tura sariya ce manzo Allah ya tura a wajen yaki a wajen yakin sai aka jima ɗaya daga cikin sahabbai kuma jimuwar ga kai jimuwa mummuna ana nan kuma ya tashi da sahi sai tashi da janaba ga lokacin sallah ya yi ta asuba kuma ana cikin lokacin tsananin sanyi ya tambayi su yanzu ya ya kamata in yi janaba ta kama ni kuma ga lokacin sallah kuma kun ga ina da ciwon kai sai suka ce a ai babu wata mahuta shine dole sai kai wanka babu wata mahuta ce a dole sai kai wanka an gane da kyau ko yana yin wanka wannan sanyin ya kama sa da ƙarshe dai dalilin wankan nan da ya sai ya mutu da aka zo aka ba manzo Allah labari sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai musu mummunan addu'a ma ran manzo Allah ya bace sai ya ce ala sa'alu id lam ya'lamu me yasa ba su yi tambaya ba lokacin da ba su sani ba an gane da ke ko sai da karshe manzo Allah ya wata magana wadda take mai matukar muhimmanci yace yake cewa innama shifa'ul su'al yace ai shi warakar jahilci menene tambaya tambaya ita ce warakar jahilci a shi suna cewa jahilci menene cuta ce matsala ce an gane da kyau ko to kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ai ya ishe shi yayi mi yayi wanka kan nasa sai ya mi ya samu wani kyalle ya aza masa sai ya shafa masa ma'ana yana iya yi wankan ko kuma ya bar wankan yayi taimama in yayi wankan ko kan nasa ba sai ya sa masa ruwa ba idan ya ka a wajen kan sai ya mi sai ya shafa akan kan nasa na ƙarshe hadisi wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala min as-sunnah yana daga cikin sunna Allah yusalli ar-rajulu bitayammumi shine kada mutun yayi sallah da taimama illa salatan wahida sai dai sallah guda thumma yatayammamu lis-salati al-ukhra sannan sai ya taimama dan saboda sallah ta gaba ma'ana wata sallah ta gaba yayi mata taimama yace akhrajahu rawahu ad-darqutni imam ad-darqutni rawaito ta bi isnadin da'ifin jiddan da sanadi mai rauni sosai Allahu akbar sun san me yasa ne wannan kabarar haka muka taso taimama idan ka yi ta sallah guda za ka yi kai karawa da karawa in za ka yi taimama inda za ka yi sallar nan za ka yi mi nan za ka yi taimama kuma kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan taimama ta walwale an gane da kyau ko to kun ga dalilin su kuma shine mi wannan hadisin dan saboda a lokacin akwai matsala dangane da sanin ingancin hadisi ashe hadisin da suka dogara da shi bai inganta ba zan ba ku ka'ida wadda idan kuka rike ta za ta walwale muku duk wata matsala ta taimama suke cewa albadlu lahu hukmul mubdali minhu ma'ana idan muka dallafa shi da taimama ka'ida ce mai faɗi sosai mai dallafa shi da taimama albadlu lahu hukmul mubdali minhu at-tayammum laha ahkamu maza ahkamul wudu ma'ana duk abin da ya halatta kai da arwalla to ya halatta kai ne kai da taimama duk abin da yake walwale arwalla shi yake mi shi yake walwale taimama sai dai abu guda an gane da kyau ko idza wujida alma'u batala tayammum ita ma wannan kaida ce idan aka samu ruwa taimama ta mi taimama ta walwale to wannan shine kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullah